بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ah, alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratu yasin wanda ah, kuma insha Allah za mu dora a cikin ta wanda mun kwana aya ta 47 ah, za mu tashi aya ta 48 kenan sai dai kamin shiga sani akwai sako wanda ah, Alhaji Ma'azu bin Saifai Bakar na fanka da kuma makarfo da ya aiko mana da shiya muna fatan Allah ya saka mashi na khairi Allah kuma ya karɓa wannan hidima da yayi da sauran dukkanin waɗanda suke ta kokari wajen tafiyar da waɗannan ɗawainiya da ake na wannan karatu muna fatan Allah ya saka muku wannan khairi alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ah, alhamdulillah wanda a jiya mun kwana a wannan ah, sura wanda mun karanta ayoyin da suka gabata wanda Allah madaukin sarki ke mana magana akan su kafirai idan aka ce masu su ciyar da ma'ana su taimaka ma waɗanda an mabukata waɗanda suke bayan Allah ba su da watan ainihin abin da za su yi na lori ne da kullun talakawa kenan daga cikin sahabbai to sai kuma su rika cewa yanzu su za su ciyar da wanda inda Allah ya ga damar ciyarwa da ya ciyar da shi ya saboda haka shi ne sai suna nuna cewa wai ai su wanda an mai wanda a talakawan nan ai inda Allah ya ga damar ciyar da su ai da shi da shi da su ba ma'ana wai suna yin izgili ne ba wai suna yi da gaske bane su a matsayin izgili da suka suna nufin ai ga ka'ida ta musulmai su mumene su da wannan itikadi in cewa ai Allah ka ciyarwa to su me yasa abba zai ciyar da su din ba saboda haka su ba su bayarwa wai ba su ba wanda Allah bai ba ba wannan ah, shi yasa muka faɗi cewa Abu Yaita sai da Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sun haɗu da shi da Abu Jahal ah, wanda yake cewa wato ah, su kai kake- ku kuke cewa wai Allah yana da iko da zai ciyar da waɗancan talakawa din can shi Abu Jahal yake ce masa da Abu Bakar Siddiq kenan yace idan dai kwarai da gaske Allah yana da iko na ciyar da waɗannan talakawa din nan to shine sai yake cewa to amma yanzu to me yasa bai ci da su ne ba shi Allah to shine ah, sai na maka sitin yake ce mai to ai shi Allah yana jarabawa ne in ya so sai ya jaraba mutum ya bashi wadata wani kuma sai Allah ya jaraba shi da ainihin talauci din don a gani shi shi mai wadatar zai yi amfani da wannan wadatar tashi domin ya yi wani aikin kirki wanda zai amfane shi rayuwar shi ta duniyar shi ta lahira ko kudai na aiki na shi kuma wanda yake talakan a za a jarraba shi ne a gani shin wai wannan talaucin da Allah ya bashi zai yi haƙuri ya miƙa lamarin shi ga Allah maɗaukin sarki ya da cewa Allah shi ne wanda yake mai ciyarwa kuma shi ne mai bawa kuma shi ne abai bashi din ba to kowanne dai bisa ga jarabawa ne yake don haka idan shi mai kuɗin ya kasa ciyarwa da taimakawa ga su bayan Allah ya zama bai ci jarabawa ki da ba ya faɗi in kuma shi talakan shi kuma ya rika ciyarwa din to shi ya ci eh, talakan rika so in ci- shi ya yi haƙuri shi kuma ya yi juriya da abin da Allah ya ɗora mashi na talauci shi kuma wanda ya ci jarabawa kenan to kuma an sani dai ko makaranta dai mutum wanda ya kaso aka yi jarabawa ya ci jarabawa to saboda haka kowa jarabawa ce da wanda aka ba talaucin da wanda an ka ba wadata dukkan su jarabawa ne Allah ya masu don ya gani kowa zai yi amfani da irin abin da Allah ya mashi zuwa ga hidima ga addinin Allah kai in kana talakan shi Allah abinda bai so ka zo kai ta kai ta raki ko shi duk inda ka zanna kawai rashin wadata su ta yawa ni ban da kaza ni ban da kaza Allah bai so haka a'a abinda ya kamata dai kai dai duk abinda kake da shi komai karamci ne kawai kai hakurin ka wanda ake yi masu iya dauka ba kai mawadaci ne kai kaga sai ka shiga cikin ayar da Allah madauki zai yake ma kirarin mu'minai ya hasabuhumul jahilu aganiya amina ta'akkuf yake cewa su irin waɗannan mu'minan in wanda bai san halin da suke ciki ya gan su ba wanda bai san wanda suke ba sai ya dauka mawadata ne su ba alhali kuma ba mawadata bane suna da bukata suna da lururin masu dimbin yawa amma dai saboda ba su yawan kuka da raki domin ya zama kana da yawan kuka kullum ba da shi ba da shi kamar kana ƙara Allah kenan kenan kana nufin misali to Allah bai baka ba kana ƙara sai ga su mutane to su baka yin suna da da su baka kenan amma dai in larura ta kama wanda zaka nemi rance ko wani abu da ne biya wannan ba matsala bane wannan ba ba ba wannan bane amma dai inda ka zanna ba da labari ni ba ne da shi ya ni ban da shi ya wannan bai yi ba ba a bukatar haka ne ba sai face ta mu'mine ba ka bari ma gara su da kansu su fahimci kai wani wani yana da abu kaza amma kaga bai taba ce mana yana da hali kaza ba illa so su suna ga ya kamata su taimaka shi kinan su taimaka maka wannan yayi wannan shine sifa ta mu'mine kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake kaga matsayin shi a cikin sahabbai yana da sahabbai kala kala yana da sahabbai mawadata irin su sai na Usman bin Affana su Abdurrahman bin Auf da sauran sahabbai waɗanda suke mawadata ciki amma duk da haka nan sai manzo sallama ayi kwanaki gida ne ba wanda za ci ko bai taba tawa ce musu da Allah bane tayi kuma da wani ba cikin ku ba in daga halin da ciki ba bai taba musu haka sai dai su da kansu ne za su gani wani yanayi wani lokaci su gano cewa akwai akwai lura za su yi wani su kawo taimako ciki tun da wani shafi gari mai da sauran abubuwa da wanda za a yi abinci hakan to amma dai shi manzo Allah ya zo ya ta masa wannan raki ni ina cikin wani hali kaza kaza bai taba masa wannan to wannan kuma haka aka so mutum ya zama kadiba haka don matsayin manzo Allah amma sai gashi aka waye gari a lokacin da manzo Allah zai yi wafati sai gashi a bargon shi ya baya jingina ga wani bai hude kuma bargon nan wannan jingina abinda dalilin ba da ita wai abinci ne manzo Allah bayar da shi cikin gida ba shi yasa ya bada ya shi jingina ga wannan bai hude don sai abinci gida ne ga ta da sahabbai mawadata su ba sani bane ba amma ba don su sani su ba wasa an gane ba sai jiran suka sai in ya roƙe su ba haka nan bane ba yawa amma dai duk da haka shi ku bai iya ce musu a su mai kaza su mai kaza a ba to ga da haka ya kamata gaskiya kowane irin mutum ne to haka ya kamata kar ka rika zama kowane lokaci kai mai roƙo ne ga mutane in kana ba da mi almajira kullum bara kake sai gare su Allah ku taimaka mana kaza wannan bai yi ba shi ba a'a in dai su da kansu ne suka kwatanta ya kamata su taimaka mana abu kaza saboda ganin ya kamata su su san ba lalle su san halin da kake ciki ba wannan sun kyauta sun yi haka nan shi yasa aka yi wani ba wani malami ne yana cikin wani hali sai ya je wani rago ya mutu a wani gida mushi ya yi mushi hakan ga sai an ka yadda shi kuma sai ta ɗauki kira rago ya tawo gida ne an ka haidi mai an ka gyara an ka ci gaba da abubuwa cikin gida to kawai sai kuma labari ya bi gari kai wai malam wani tun da ka san da ma duk wanda a mutum ciki kullum abin da abin da ba wani abu ba to wannan lokacin shi aka sun ayi kokari maza maza don a bata shi a ce yayi kaza to shine labari da ya biga mai gari wai wani gida ne musa dan kaci an ce musa malam wani kaza kaza to shine sai almajirai ne kuma da karatu gare su ko sai su labari yana takawa gare su kan kan su ko su ji dadi ba a ce malamin su gashi ya dauko musa ya zo gidan shi an ci to shine sai sun zo makaranta suka tambaya ce wai akan maka labarin wai gaskiya ne wai an ce ka ci musa gidan ka sai ce a kwarai da gaske sun ka ce a sha ya ce a kowa da da'awa a shiga kuma ya ce kuka yau kwana na uku banda komi gida na wanda zanici amma duk gari tare da kuna almajirai na kuna mawadata ba mai iya kawo mawana ba sai na roƙi ku sanar za ku bani saboda haka kowa kawo a shaba ne ba to kaga shi mai yaro kwasu mai sanar shi ku bani yawa eh shi ko sai amfani wanda ya shiga cikin wani hali na matsuwa to a hada tabacin musa shi amfani da wannan kurin saboda haka amma shi ba zai iya buɗe baki ya roƙe su ya ce ku taimaka mana kaza ba amma ai su ya kamata da kansu ne su auna ya kamata su taimaka mashi din ba sai in yaro kaɗin ba don da in ga huska za ka saurin gane mafi yawancin mutane suke mutanen Allah gaskiya in ga huska za ka gane suna cikin wani hali ba ka gane ba ba za ka taɓa ya gane wannan ba ko kaɗan ga huska su ko jikinsu ka gane wannan ba za ka ɗaya ba saboda su yanayin tsananin dogara su da Allah shi ka sa duk halin da suke ciki kullum kuma cikin natsuwa suke ba su damu suna cikin wani abu mai yawan gaske amma dai kai ba ka gane ba saboda su duk lamarin su kawai sun bashi ga Allah shi kenan sai haka hankalin su bai tashi balle ga gansu ya mutse ko sun tuski wani hali haka za ka yi ta ganin su wannan shi ne sai zama su waɗanda suke Allah ya jarabe su da irin wani talauci to haka aka so su zama ko shugaba kake cikin addini ko ba shugaba kake ga addini ba to duk dai abin da ake bukata ka zan mai natsuwa ka zan mai wadatar zuci mai miƙa lamari ga Allah tun da dai kaga Allah ya baka shi kai hakuri din shi Allah zai kawo ni kuma mafi yawanci da ma irin wannan wanda duk yan yake zurfi ci sha'anin Allah mafi yawanci su duniya ba ta gaban su ba inda za su roki Allah ya ba su duniya zai ba su ba amma kwata kwata wannan layin ba shi a gaban su ba ba su tsaya su bata lokacin su wai su roki Allah ya ba su duniya ga kuma kai kana zuwa kana da bukatar addu'a ga wani abun kare ka so na cin ci gaban harkokin kare duniya su ma addu'a kuma Allah ya maka amma su ba su a kansu saboda ba shi ya gaban su ba kwata kwata wannan layan ba ya gare su to wannan shi yasa sai ya zama wannan mutanen Allah in ka zama haka ne shi kina sai ka hutu da kanka ko kana cikin talauci cikin natsuwa kake in ma kana cikin wadata shi ma cikin natsuwa baka da damuwa to wannan shi mumin haka aka so ya zama ba a so ya zama mai yawan kuka da rashin wadatar zuci ko mi karshe abin da gari ka kin ka zama kamar yadda manzo Allah sallama haka yake har a kai ma wani lokaci sai kaga sai manzo Allah ya daura duci wai ga ciki ne saboda ya dan ji nauyi saboda yunwa ba abin da za a ci shi da kaji Imam Bukhari yana cewa wa shadda min sagabil ahsha'ahu wadawa tahta al-hijarata kashhan matraf al-adami haka manzo Allah yake duci wannan da sai ya daura don ya ji nauyi saboda yunwa akwai da ake cewa sai da aka shashi nake ji aka roto gare ta watan suna ɗayan wata guda wani ne wata guda su kutum ba a kunna wuta an karama abinci ba saboda wai ba abin da za a dafa haɗin da dafuwa sai dai bai wuce an samu ɗan da biyu da ruwa kawai a ciki kenan ba ka kusa kai aka ce kai kwana uku kana ce da biyu da ruwa kana gani to ka gani to haka ne kaga a ce mutum ai wata guda su kutu wai ba abin da za a dafa wuta wanda za a kunna wuta a dafa da shi ya to kaga kuma wai manzo Allah ne wanda da mukamin yace Allah ga war za a yi za a yi ba ko wanda duwatsuna ma da dama manyan manyan duwatsuna sun neme shi suna su zama matsayin zinari gare shi kawai ya ta shi kadai mai irin mai duwatsu na gaba wanda ya misali kan mukaddara mona ne nama yan kanana ne amma ba da misali su ba amma a ce irin dutsen ba misali ko wanda wancan da dutsen can mai lamba dutsen wanda ban haka sai su zama zinari gare ka kai kadai ka kwashe ka gidanka ka san da zinari ko da aljihun ka daya shiga ko yawa wato wallahi a ce kamar girman su amma manzo Allah shi ya kallon baya kai sai dai kalle su kawai dage musu gaba shi ya ba ma wannan aka wale shi shi ne kashi ya yanzu shi ma marusa da nashi alaƙa cewa wala wa jadbul jibalu shum min zahabin an nafsi fa araha ayyama shawali haka ya dauki musu bai ma bai da bukatar da ba shi kawo shi ne ba to kaga shi adda wannan bukatar iya ce ma Allah kaza ne ka so a yanzu a bani kaza in ma kai ma ai ma addu'a Allah baka baka zai balle shi ne amma ba shi a gaban shi ba bai ma kai dan Allah ba ni dukiya ba ni kuɗi ba shi a gaban shi ba to kaga duka irin waɗannan ne shi yasa don kaga wasu manyan bayan Allah suna cikin wani hali karka ɗauka wai daraja suke tattawaye wajen Allah ba haka nan bane ba inda tawaye daraja ka sa don kana wani babba a cikin addini sai ka zama talaka ba ka da kuɗi to ka auna ka gani shugaba gaba ɗaya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ko mitilocin naka ba nan mata guda ba kunna ba wata gidanka ba ba a yau to ka gani to kuma gashi ba manzo da shi kida ba da sauran annaba don haka ya faru to shi yasa don ka bari babban bawan Allah ko yana cikin talauci ba ya da kuɗi ba da kakka ɗauka a'a bai da kima bai da daraja wajen Allah ba haka na bai ba daraja ce da matsayi na suna nan wurin Allah maɗaukin sarki kawai dai wannan wani layi ne can da shi kai dai saboda ya koma ga Allah ba layi bai ɗauki wannan abu da muhimmanci ba kai ma sai ka zama haka nan to kowa da irin mutum kuma haka aka so ya zama a in ya zama aka yi wannan juna da hakuri da ƙarshe mutum zai tara ma Allah maɗaukin sarki zai tara wata irin fadala mai ɗimbin yawa wadda mutum bai sanin ta sani ya zo lahira sai a gwada mai cewa ai saboda wahalar da ka tayi da talauci da ka tafa ma da shi duniya ka sha wahala ka kaza sai a gwada mai sakamako ga yanar kuma aljanna ma sai ya daɗe da shiga kame wanda mai kuɗi shiga shi kuma saboda shi ana shara ta lissafi wanda an ka samu da wanda aka kashe shi kuma ba ruwa na yi ko can ba komi din saboda aka shi da halin da an zo wuce da za a shi to shi shi sai ya daɗe da shiga aljanna kame wai wanda amma da ce shiga bayan kuma darajar tashi za su zama maɗaukaki a ciki shi yasa ka ji aka ba manzo da sallama zaɓi wai ya ya kaso Allah ya yi shi a yi shi annabi ga kuɗi ga mulki sai ce Allahumma ahini miskina wa hasuni fi zumratul masaki sai ce Allah ni na so kai ina miskini kuma ka tayar da ni ma cikin jama'a su miskinan saka kawai kuma duk wanda maza Allah ta cikin ai yawa to ka gani to kai amma kuma gashi muna ta gura ba sai Allah ya bada sauki ne ko wala bara atina fil dunya hasana fil akhirati hasana yawa ko ina dai a nan samu sauki din dai to shi ne Allah ina ji haka ko a samu sauki ma da kake ji yawa saboda haka to shi ne nan Allah yake magana cewa su waɗannan talakawa to haka suke wai su waɗannan kafirai din sai suna zuwa cewa ai talakawa din nan ne ai Allah ya ce da su da kai ne mana su ba su bayar da su ba za su ce da su din ba to shine karshe kaga su talakawa da makocin su mawadaci da su ne zai amfani su kai mai kaya ne na zuwa lahira domin ciyawar da zaka yi masu wannan tarin ladar sai a tara maka kaga sun kai maka ita lahira ke kaga suna da amfani gari ka amma kuma sai ga yanzu kadiba ga yadda aka ta fama yanzu almajira aka sun ma sai an batat inda su masu wannan warasa da sun san irin fadalar da aka samu ga su ciyar da waɗannan almajirai din da ba su yi haka ba amma da yake ba lamarin addini ne gaban su ba sai ya zama shi da ake ta fama waɗannan waɗannan miski da kuma kaka su irin talakawa masu bara ba su ma zuwa gidan ayyau waɗannan mutane don ya musu yawa ai ko malamin su bai iya zuwa gidan nasu yaku na to kaga tun da dai sun canja mai tsaro da su kari duk akwai su wuri shi ko almajiri kaga yana ranar da yadda su waɗannan kaga cikin da ma gidan yan wani da talakawa ya kasu zuwa su ne ka bashi amma kaga yanzu an kai wannan qur'ani din gurgurun makarantun da Allah ka so sai an ga war za a ruguza su wanda ana ganin an kai haka na to qur'anin gaba daya bace kenan tun yanzu da zara aka ce makarantun allo duk an rubuce su gaba ɗaya duka ai qur'ani ya bace to Allah ya wuce yaro zai haddace qur'ani ko kuma ya sauke shi a makarantar islamiyya akwai aiki ba dan karami ba dai kawai a ce islamiyya zai sauke qur'ani ko ya haddace shi gaba ɗaya ko kulliya dan wannan ga makarantun su ne waɗanda nan da yaro zai san baki tun daga alifun a in baki har zuwa sama ya iya su gaba ɗaya haruffan nan da wasilla da komi tana aka sanin qur'ani sani mai kyau kuma tana ake haddace alqur'ani haddacewa mai kyau saboda haka amma ya mukaddara ne da a ce wani ya haddace shi a islamiyya mai sani haddace qur'ani to shi ko kyale shi ba shi dan lokaci watanni in kalla da qur'ani sai ka so akwai matsala ya zubi saboda nan ne aka haddace mai kyau don nan in kai ta sai an sa sai ka rubuta shi ga kai kuma ga kai bayan ka haddace kuma sai ka rubuta ba ma ɗaya wani ba kuma iyakar zanna qur'ani kenan to wai amma su aka so a rubuce to ka gani to shi da nadi ya yi kwarai daga saboda ai kaga mutum ya koye shi kowane irin baki ya san wanda aka rubuta shi digo guda da ka kuskure ga Qur'ani sai ya ce maka ayyana ba kaza to kaga amma kuma irin wannan da shine suka ce kokari haka na taba jawabi wanda ka yaki da wannan din ko sai ke cewa ai cikin wadanda ai shugaba shuga cikin wadanda yaki da wadanda makarantun na Abdul ko yake cewa ai shi karatun nan ne ai ba sai makaranta allo aka yi ne ba yace shi nan ne shi ma ya karatu yayi qawaidi yayi muhtasar ya yi a hadari duk sun sani ba wanda ba ciki gaga gaga magana ne duwanda ya sa harka karatu ya san kara ya kai kai saboda misali wai ya yi suka wa'adi sun motar su a halar duk ya yi sai an gama waɗansu motar sana rawa a wani su halar abada ba wanda shi motar din nan motar din nan ko cikin malamai ba kowa ba ba kowa ba kowa da kan zama da shi ko cikin malamin misali kana iya samun malami goma misali kira in ka sa a guda biyu da zaka samu suna iya karantar ma da kai mutu sadin sauran zuba su yaso su ma saboda wahala tai wai amma shi nan dan boko da shi ya iya wai zo ya iya son wata sadin kaji ba ga lawai ka gani to ai ko da iya mutu sai ina ganda bai hana makanta allo ba ai duk wanda iya mutu sai bai hana makanta allo shi ko saboda ya san muhimmancin ta to ka gani tun da yana daga cikin manyan manyan littafai na karshe a cikin mazhabar malikiya irin muhtasar mudawwana haka ga to wai amma shi wadu ya iya su wannan ai ƙarya ta wuce hankali na san ya aza yake irin su hadari ne shi ma muhtasar din nasa da ya zage musu haka ne yake shi ma da sauki ne kamar haka ne haka yake dauka wanda to saboda haka to to kaga da haka shi yasa abubuwan malam akwai akwai matsala kare da gaske da aka makaranta alqur'ani nan wato su ne makarantu waɗanda suke na asali waɗanda ta nan ne za a sana alqur'ani ba yadda za a yi mutum ya koyi qur'ani ta wannan bangaren kuma kai ka zo ka koyi shan sama sama ka dawo ka ce wanda ya san shi qur'ani nan kai ma haka nan zaka sani ne ba zai taɓa yiwuwa wannan ko alama saboda haka shi waɗannan abubuwa su ne suke ta gudana waɗanda su da zaran mutum giyar duniya ta ɗebe shi to kuma sai ka isko da ɗaya ta abin da ya gara ma shi ko Allah saboda ba da talala a gare shi sai kyale mutum ya ta yi ko ban sani ba ban ji a gabaki ne ba amma na taba jin cewa an ce ya ce waɗanda saboda makantun allodin da sauran almajiran da aka yi ta wannan wulakantawa din shi duk wani ma wanda zai sha mai yasin ya zo shi zai bashi kuɗin rago amma ban sani ba ban ji a gabaki ne amma na ji an ce ya ce haka ai kaga izgin ya yi yawa da yawa shi ko Allah sai dai baka tattala kamar yadda ka san an kamar ka ɗaure zakinka ne misali kamar da dogon talala in ka haɗa igiya guda biyu misali ko kuma ka daure shi ga kafar baya in ka daure shi ga kafar baya sai ya ta tafiya shi da kin ai ka ga zai ka sake ki to amma can karshe kaga abin da zai tafiya fa da ya ta sai ya kula igiyar sai shi daura shi ga hannu yake to su ma irin waɗannan masu wannan abin ku zura musu dogari abin da zai farke to ai bismillah saboda haka abubuwa ne ba da iskili waɗanda an yi su abuja hali duk sun yi irin abin da mutum zai ne sun yi abin da duk mutum ya su abuja hali su abuja hali don an yi an kai ta kuma an haƙari kuma ko mulkin mutum bai kai ga firawar ba shi ma yawwa mulki na kama kaya da nuna isa da ƙarfi da wadata da komi ba kai gare shi ba to da shi ya Allah ce ba kai na ɗumurungu ba ya ka girma ki nago yawwa kuma shi ma ƙarshe kuma ga abin da faru gare shi Allah ya kama shi an kabe abin da ya dace da shi ya to balle yanzu saboda haka duk wani abu wanda mutum zai aikata wa kawai sai dai aikata sai dai Allah ya ba mutum talalaka inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu haka hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah yana yin jinkiri ga azzalimi ne kurum har sai zuwa can dorar da Allah ya damke shi zai ce to wannan rana shi ko ba zai kuci ba to wannan shine kuma yanzu da Allah rayuwar duniya da ba ta da wahala yanzu yanzu in ya shekara 50 nawa sun karbi mai duniya duka duka ga hakan da yake misali a kaddara ma bisa mulkin nashi bai shi da duka haka zai sai haihu mutu misali mukaddara ta haka din to nawa sun kare yayin daga gaba din in yayi 50 misali sura nawa in zai zai kware ko to to ka gani saboda haka to balle abin ga in shekaru ne kuma shekara ta da kai ta nuwa ta ita shi kenan ka gama shikenan ka zama labari kenan sai dai a ce baka tsohon gwamna to ka gani amma kuma ka ce za ka irin wannan izgili haka saboda haka abubuwa ne waɗanda suke za ka ga waɗansu waɗanda Allah ya jaraba da wacce ta kaji Allah ya cewa inda insana inda yake cewa la ya daga an ra'ahu stagna eh saboda haka mutum zai dagawa da ya ga samu girma da wadata sai girman kai ne shi amma in ba girman kai ba a ce hayin duk abai kai ga rashin tausayin talakawa sai an kai ga waɗanda a masu karatu alƙur'ani su ake ta kokarin sai an gashi makarantar su ai kaga abun kuma da kuma wanda zai wannan gaskiya da wanda yake da sa hannu a koye da wanda yake a bayyane to dukkan su ne Allah ya san kowa kuma ba wanda ya gagari Allah inda rabbaka labil birsadi to Allah ya kiyaye mu a to shi ne nan su talakawa nan su ne mafi yawanci da ma karatun alkur'ani da komai su ne kai kai ka ebe karatun alkur'ani ma gehe ko karatun boko talakawa su yi ne da kyau don in ka ce makarantun na boko din ka ce ka gani su waɗanda ɗayan manyan ba su gane komai na karatu su talakawa su ka gane karatun su ka an san result kuma wanda yake na gaskiya ne wanda ko can karatun su ne amma mafi yawanci kawai duk sai ka isko sai da abin hanyoyi ne kawai da ya kamar result amma in je da karatu ne a yi jarabawa mutum ya ci ta ɗari bisa ɗari wanda ya kamata sai ka isko ɗaya talakawa su ne ka ci sai da wani lokaci ne ana so a masu danne ya ci wannan ka amma dai karatu ɗan ka mai kyau ko na abokin ba ka gani kwarai da gaske to saboda haka muna fatan dai Allah ya mana jagora kawai waɗanda a talaka waɗin Allah ya mana gatanci baki ɗaya da kare mu daga sharrin dukkan wani bakinci na waɗansu waɗanda suke masu ƙoƙarin kawo ɓatanci da kuma kawo matsaloli a cikin lamarin addini muna fatan Allah ya mana maganin su alfarar masan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka to shi ne nan a waɗannan ayoyi suka magana akan wanda suke talakawa ɗin su ne Allah yake cewa in an ka ce masu ciyar da watan talakawa shi ne an fi kuma mara zaɓin mallahu ƙala da kafaru sai ka fere su ce lallazi na amanu ga masu imani yanzu a nuɗa yawan mallawa sha Allah al'amu yanzu za mu ciyar da wanda inda Allah ya so da ciyar da shi ya in antum illa fi dalalin mubin kai ku dai kuna cikin bata mabayana wasu suka ce mubin cikin bata yawa ai ka kamar ina abin fir'auna da yake ko ai kaga annabi Musa shi kamar wa'azi ya zo ya yi abin da za a yi iman da Allah ya bauta ma Allah amma kaga amsar da zai bashi sai fir'auna yake cewa nabi Musa ai alam nu rabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin eh fir'auna kace ma nabi Musa kafiri ne to shi din ne to yana kaga suka bi su daga cewa wai in antu illa fi dalalin mubin kuna cikin bata babayya to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to bayan haka kuma su waɗannan kafirai har yanzu suna ci gaba da cewa ya kuluna suna cewa wai mata hadal wa'adu yaushe wannan alƙawarin zai zo na tashi alƙiyama da kuka cewa za a yi tashi alƙiyama ai hisabi yaushe zai tafi wata subhanallah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ne shin yaushe zai tafi shi wannan tashi alƙiyama da kuke fada din to sai Allah yake ce musu ai ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ba abin da suka saurare su waɗannan kafirai shine ma yanzuruna ba abin da suke jira ko suke saurare illa sayhatan wahidatan sai tsawa ɗaya kawai wanda shi mala'ika israfilu shi ne Allah zai ba umarni ya busa wannan ƙaho da an busa wannan ƙoshi kenan kuna sai koya mutu ta aku zuhun da haka sai wannan tsawar ta kama su wahum ya kasimuna suna cikin husuma tsakanin suna tattaunawa tsakanin su ma'anar yau kasimun da ɗin wato shi ne wancan yana kasuwa ana harkoki ne na kasuwa da wacaniya wancan yana cikin ci na kai da shi da wancan wancan yana gona wajen aiki wanga yana cin abinci haka dai kowane harkoki ne kawai sai a busa kawai sai koya mutu nan wani shi kenan to shi ne ma'anar wahum ya kasimuna fala ta ɗiwu da tausiyatan ba su da ikon yin wata wasiya tun da duk kowa ya mutu gaba ɗaya wala ila ahli yarjiuna kuma sannan ba su iya dawowa zuwa gida tunda duk kowa sai inda yake nan inda aka busa nan mutum zai mutuwa kawai wanda kamar yadda imam muslim ya ruwaita cewa idan tashi a kiyama ya matso haka Allah zai yi wanda za a turo da wani iska haka mai taushi wanda duk wasu mutanen kirki na wanda an kwarai duk sai su haɗa kira rayuwar su gaba ɗaya duk sun za su mutu baki ɗaya za a ba a sharar mutane kawai su kaɗai da abin su bayan ƙasa za su yi ta aikata ayyuka na tsanna wanda kamar yadda shehu shi kuma ya kawo a cikin nashi tafsiri ya ce za a kai shekara ɗari ko ɗari da ashirin bayan an yi wannan mutuwar ta mummina don ƙwayar da su mutu gaba ɗaya an bar duk mutanen maza da cikin duniya to sai an shekara ɗari ko ɗari da ashirin to sannan za a busa ka hudu sannan a mutu ɗin wanda ake cewa kuma a shi yasa wani hadisin wanda imamu sun yi rusa yake cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah yace ba alƙiyam ba za ta tashi ba sai an kai inda bisa ga bayan kasa ba mai hudu sunan Allah to da an yi haka haka nan to shi ke tashi alƙiyam za ta tashi gaba ɗaya amma yanzu ai abubuwa da ya gasu nan ko tun da kana ganin wasu mahaifi suka su ana ana faɗa Allah Allah ne ko yawa kaga su wasu mahaifi suka masu jana zikiri to annabi ya ce kuma hadisi ne cikin sahih muslim cewa dole ba za ta tashi sai an kai inda ba mai faɗin Allah din duk mutanen maza ne gaba ɗaya a cikin duniyar baki ɗaya to za a tashi alƙiyama to shine bayan an yi haka ya an busa wannan ƙaho to shine aka ce za a yi shekara arba'in da wannan busa ƙaho ɗin kuma cikin wannan shekaru arba'in da za a yi za a yi tayin ruwan sama ne a lokaci wanda an ce za a yi ruwan sama sosai wanda duka itatuwa da mene za su yi kyau ƙwarai da gaske su yi ƴaƴa sosai amma gashi ba mai ba duk an mutu duka duk duniya gaba ɗaya to sai bayan kwana arba'in ne sannan daga baya sai kuma aka ce za a yi waɗansu ruwa kuma masu kauri haka su kuma sannan daga baya ne sai ya zama kowa daga ciki matsayin ka ba su ne ruwa waɗanda za su gina jikin ɗan adam kenan an ce za a yi suna da kauri suna soma da sifa kamar misali kamar kaurin mani haka misali to matsayin kamar don za a tada mutane yanzu gaba ɗaya to shine sannan sai mutane su dawo da watan da sannan a bada umarni kuma sai shi israfil ya sake busa wanda za a tashi wanda iya wannan busa da sanan kowa zai tashi wanda ai gaba za ta faɗa wannan gaba to shine Allah yake magana cewa ai ba abin da suke jira illa sai hatan wahida sai tsawa daya ta akhuzum za ta kama su wa hum yakhasimuna suna to su mamana shine kowa na harkoki ne wancan yana cin abinci wancan yana kasuwa wancan yana miya mi gaso ne kowa na harkoki ne kurun to a wannan lokacin za a busa din sai kowa ya mutu baki daya wanda mutuwar nan za a yi kowa har mala'iku duka za a mutu har shi kai ne mala'ika mai karɓar mutuwa shi ma har da shi duka gaba ɗaya ranar Allah shi kaɗai ne maɗaukin zaki zai saura eh zai rika nan ne sannan nan ne Allah zai faɗi cewa liman al mulku yau wa adda mulki ila wani mulki duk an mutu gaba ɗaya ba mai mutsa to shi ne Allah zai ansa maka yin lillahi wahid qahar Allah shi kaɗai ne wanda yake mai mulki din to saboda haka in tashi alkiyama haka za a yi sannan bayan ayi wannan sannan za a zuwa da aje a hisabi sannan a sallame kowa da to Allah ya samu ga mai kyau Allah ya ba mu rahama shi alfarman zan Allah su sallama saboda haka to shine na Allah yake magana cewa za ta kama su wa hum yakasimuna fala yastadiu tawsiyatan ba su samun damar yin wasiya ma'ana shine mutum yazo yi wasiya da ƴaƴa ne ko ga wasu to ina ina suke suma duk an mutum gaba ɗaya wala ila ahli yarjuna sannan kuma ko kuma zuwa ga iyalansu ba su samu damar komawa ba wanda hashi din shi ma wanda an ce shi ma ƙarshe shi ma za a karɓi ran nashi shi ma wanda shi abin da zai faru gare shi lokacin za a karɓi ran nashi tunda dama ya roki Allah sadda ya yi abin da ya rashin kunya ya ke cewa to Allah ya jinkirta mashi ila yau yi ba'afuna har da za a tada mutane amma malamai suka ce shi na amma shi shi ɗan wai wani waro ne ya so yi ila yau yi ba'afuna wai har zuwa tashi alƙiyama wani ba sai ya mutu gaba ɗaya sai dai a game da shi tashi alƙiyama kuma ka gani yawa to sai Allah ce ne ha ila yau lokacin ma'alu da sai dai zuwa lokacin nan sananne na mutuwa kai ma sai ka jiya to Allah za a wai wanda wata yadda shi ɗan saboda kai ce sai dai ila yau mai lokacin ma'alumi zuwa lokaci sananne ma na tashi na mutuwa nan shi masu ya mutu wanda ƙarshe mala'ika zai zo karɓar rairai aka ce zai gudu ya yi kamar mahudar rana misali can ƙarshe yana ganin kamar zai gudu sai ya gama gudu na sai su game da mala'ika mutuwa can wani kawai shi ma ya zo kuma ya dawo na haka shi ma sai ya kai ya kware ya kai sai kuma sai su haɗi ya dawo a ya kudu arewa duk ko yana da ya dawo tsakiya da zo zai sallama shi kenan shi ma da sai mutu shugaban tsagiru kenan Allah ya kare mu daga sharri shi to shine a wala ila alim jibun sannan sai Allah ya ce bayan wannan kuma wannan fi khafisu
ونفع في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من صدق المرسلون
sai Allah madaukin sarki ya ce wani ta hafi suri to daga nan kuma sai a yi busa a cikin ƙaho yanzu busa ta biyu kenan waccan da aka ce bayan zuwa illa sai hakan wahaya ta dinnan to ta farkon kina kilifi yawa to yanzu kuma ta biyu din ce bayan duk ayi waɗancan abubuwan ayi wannan shekaru 40 din da komai to shine wani ta hafi suri sannan kuma sai a sake yin busa a cikin wannan ƙaho wanda shi mala'ika Israfilu shi aikin da shine zai yi wai malamai suna cewa ana cewa za ka ma arzaka hun gabaki ne zai kaji da ubangiji a ce a busa a mutu din to shi ne wani fefe suri sai a yi busa a cikin wannan kahudin wato huwar karnun shi ne wannan kahudin annabkatu tsaniya shi ne wannan busa ta biyu lilba'ata domin tasha kiyama don haka wa bayanan nafkata ne tsakanin waɗannan busa guda biyu da ta farko ta mutuwa da ta tashi arba'una sana shekara wata arba'in ne cikin su da an yi wannan busa din fa'izahum sai kaga su mutane nan take min al'ajidati daga cikin kafarkwararsu sai ka gan sun hito ila rabbihim yansiluna suna gaggawa zuwa ga ubangijinsu domin a masu hisabi saboda ake cewa za a fito daga cikin kafarkwarar nan ta inda watan a wuri guda mutane da yawa za su rika hitowa wuri saboda ai kafin duniya ta yi shekaru da yawa wani wurin ai kafarkwarar an samu mutane ciki ne da yawa kwarai da gaske to kuma kowa yana nan wurin saboda haka kowa sai ya hito na wurin kamar yadda ka gani kuma zai yin damana ta yi ainihin ruwa ko kaga za a ga sun gego in zai hitowa da cikin rami wani haka zai ta hitowa wani bisa wani to haka an gace za a rika hitowa da cikin kabari din shi ma saboda wasu kabarbaran ba mutum guda a wurin ba saboda haka kuma kowa ta nan ne inda aka rashin a nan wurin zai hitowa din tun da ai kana gani ko ga yanzu dai ga wasu manyan makabartu da akwai haka suke za ka ga mafi yawanci maimai ne aka yi ciki hakan ga bayan ta cika ina dawowa ne an kai to kaga duk cikin wasu ne aka sanya wasu to kuma tun da dai haka nan ne duk suna nan kuma shi Allah duk ya san kowa kuma za a tada kowa cikin yawwa saboda haka abun yana da kwaye da gaske don haka kowa da kowa a can din zai fito shine ma'anar idan watan aka yi wannan busan a cikin kaho din to ta wannan lokacin fa idahum sai kaga su mutane din daga cikin kaburburan min al-ajdati daga cikin kaburburan nasu sai ka gane su yansiluna suna gaggawa suna fitowa daga cikin wannan kabari din nasu sannan sai Allah ya ce to da suna fitowa saboda abinda annan an sani da bakin wannan shekar arba'in da muka faɗa da yanzu sanda an ka busa ƙaho na farko na mutuwa to zuwa wannan busawa ta biyu da za a yi wadda kowa zai tashi a yi sami to wannan tsakanin har su kafirai gaba ɗai an ba masu azaba wannan shekar arba'in ba su cikin azaba matsayin kawai bacci ne suka yi lokacin to shi ne da an tare da su a wani lokaci shi ne ƙalu sai su ce ya waina na ya kai canmu wai man ba a sana min barkadina wa ya tayar da mu daga baccinmu da muka yi saboda wannan shekarar arba'in da wani tsakanin bacci suka yi lokacin ba ya masu azaba a lokacin shi ya sassu wai man ba a sanamin barkalina wa ya tashe mu daga baccinmu li'annahum kanu saboda sun kasance bayan da muka tare tsakanin wannan busa guda biyu na imina suna cikin bacci ne lam yu'azzabu ba azabtar da su ba to shikenan sai su ba kansu amsa kuma sai su ce haza ma wa'adar rahmanu wannan ai abin da Allah ne mai rahama ya yi muna yayi alƙawari wasa da al-mursaluna manzanni sun yi gaskiya a cikin abin da suka ce lalle za a yi wata shari'a ma shi haka nan za a yi da kaga su ne ka izgili ba suna tambaya yau shi za a yi mata hazal wa'adu in kuntum sadiqi yau shi za a yi din to yanzu ga su da kansu suka ba kansu amsa cewa ai haza ma wa'adar rahman wa sadiqal mursaluna ai abin da Allah ya alƙawari din shi kuma aka ce wannan amsa ba ta su bace inji wasu malamai aka ce watan Allah ne madaukin zaki da zai ba su amsa din ko kuma mala'iku ko kuma su mu'mine da su wasu amsa din in sun kai tambaya cewa man ba asana min marqadina wa ya tashi mu daga bacci to sai ya ba su amsa shi Allah ko kuma mala'iku ko kuma mu'mini za su ba su amsa ce ai haza ma wa'adar rahmanu ai wannan abin da Allah mai rahama ne alƙawali wa sadaqal mursalun ko manzanni sun yi gaskiya da sun ka faɗa muku cewa lalle za a yi wannan sai kiyama din to shine a amsa da za a ba su kenan to sannan sai Allah ce in kana illa sayhatan إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
Ah, to sai Allah madaukin sarki ya ce ai in kanat ai wannan abun bai zamo ba illa sai hata na wa'idatan sai tsawa ɗaya ce kawai zaɓe bai izahun jami'a wallade na muhdaruna sai ka gansu baki ɗayansu a wajen mu duk sun taru baki da su halartu wai ma'ana shi ne kan mutum ya azan za a tashi a ba wahala gare shi ba wahala gare ba busawa guda ce kawai zaɓe da an yi shi kina an yi an gaba dama ai lamarin Allah inda ma'amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ne da ya ce abin ya zama sai ya zama ne kurin wanda malamai suke cewa amma cewa kun din kawai ma'auni ne misali da kun aka bawa ga hankali wanda zai kama amma shi Allah ba sai ya ce abin ya zama zai zama din ba kawai inda ya nufi abin kawai ya zama zai zama din kurin aka ce kamar yadda ka san kai kanka idan kana son yin wani abu kamar misali kana so ka kalli wani abu ba sai ka ce idan ka so kalli wancan abun ba in dai kana so kalla kawai kallon da za kai haka kunnen ka shi ma in kana so ka ji magana ba sai ka ce kunnuwan ka su jiya ba za su ji ba ji ɗaya za su yi tun da suka gane ne a duk wanda ana zane ba sai ba sai ya ce ba kunnuwa da su jiya wanda aka faɗi ba ko yawa sai dai su ji din kuro to balle Allah madaukin sarki zaka ga kawai an bada misali ne wai wada hankalin mutane zai gane wani kuro to shi yasa ya ce ai tashi alƙiyama ka a dauka wani abu mai wahala bai da wahala ko ita kanta nan duniya misali yanzu da Allah yake kawo mutane sai ya zama ana haihuwa wancan ya haihuwa wancan wancan ya haihuwa wancan ba wai Allah bai iya halittar mutane lokaci ɗaya ne ba kawai ba shi bane ba a'a domin an kai haka nan ai za a samu matsala ƙwarai da gaske domin sai ya zama duk da ni da kai ya duk lokaci guda muka gama duniya tare ka san dai ba su girma da zai maka kai ma ba su girma da za ka yi bane saboda duk ɗaya muke da kai baka hira ko ina ba yawwa to amma shi ko Allah da tsara abu ne sai ya sa wancan ya haife ka to dole ko ka san wancan ubanka ne dole ka girma shi kaga an samu a girma juna wurin wancan uwarka ce ta haife ka dole ka girma mata saboda ita haife ka wancan kuma an riga haihuwa ce kafin kai wanka ne dole ka girma shi wancan kuma ai kuna da alaka dan uwa ne to sai Allah ya kawo dan gaban da ya girma juna inda duk lokaci guda aka kawo da abun yayi muni da yawa dan ba mai ganin girman kowa ba mai mutunta kowa to amma sai ya zama sai Allah ya tsara abu haka nan karshe kuma sannan ka ce ka aure da yawan can ya zama su ka zama sulki ne kaga dole ka dan ji nauyi ne da kunya dan shi ma akwai mutunci tsakanin ku don an ka tsara haka nan shi ma haka nan duka hikimomi ne na ubangiji madaukakin shi wanda ya tsara abubuwan ba wai shi iyawa ne abba ya ba a'a shi Allah in ya gada masa ya haka nan kurun yanzu aka ga tashi alƙiyama shi haka nan za a yi lokaci guda kawai za a tashi duka shikenan su mamaki suka ya za a tashi alƙiyama Allah ya ce ai bala qadirina ala an nusawwi bananahu kai Allah ya ce mu ko zane in ya tso mutum muna da iko za mu yi da shi wanda yake zane ya kuwa ganin ya ina magana aka zaɓe da shi daga ko to ko shi yadda na kowa yake haka nan wanda naka yake yanzu na duniya ga misali haka nan za a tashi a kiyama shi ma haka nan za ka tashi da shi ba inda zai samu wata kuskure wuri ka kusa yanzu inda mutum ne zai wanga aikin zane ya tsunga da yawa daban-daban a ce mutum ya yi shi kuma daga baya a ce ya ƙara mai tashi amma kai ya dan kuskure ko kaɗan wani dan malagabi wani wanda ba can wanda ya shi farko ba sai an samu kuskure to shi Allah ya ce yana da ikon wanda yake haka nan zai tayar shi don a gwada mashi Allah mai cikakken iko ne ba abin da ya gagare shi to shi ne suna ganin cewa ba za a yi tashi a kiyama to shi ne Allah ya cewa ai ba komai mani illa sai hakan wahid sai tsawa daya bai za mu jami'un ladaina muhdaruna bai za mu sai ga su jami'un baki dayan su ladaina sai ga su a wajen mu muhdaruna suna ba halartuwa sai Allah ya ce fal yawma to yau kam ran tashi a kiyama kenan la tuzlamu nafsun shay'an ba a zaluntar rai da komai wala tujzauna ba a saka mako da komai illa ma kuntum ta'maluna sai abinda kuma kasance kuna aikata shi kadai ne za a saka muku da shi saboda haka ma'ana kar mutum ya dauka za a yi zalunci ba a zalunci duk abinda mutum ya gani to ya tabbatar da ga kai ne ne shi ya aikata abin da ya aikata saboda haka in watan ka aikata aiki na alkhairi komai kalamci ne sai Allah ya biya ka abinka in ka aikata shari kuma komai kalamci ne shi ma haka shi ma sai an baka to shi yasa ya ce ba a zalunta kowa daga cikin abin da ya aikata din sai Allah ce inna ashabal jannati yawma
inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-laraiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un سلام قولا من رب رحيم
to sai Allah mu dauke sarki yace to duk bayan ayan ga tashi alƙiyama duk ayan komai yanzu kowa ya tashi to shine sai zai faɗi kuma watan makoma ta in aljanna su kuma wanda an sani tashi alƙiyama dai bayan an yi waɗannan abubuwa an tashi da za a yi ta fama da wahalhalu da menene da menene wanda ƙarshe za a sha wahala matuƙa da gaske tsakanin zafin rana dami-dami duka ne kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbatar to ƙarshe har mutane su nemi cewa to ya kamata su nemi ceto muna ya kamata a nemi manyan sa baki don a samu ceto wajen Allah madaukakin sarki ƙarshe za a je wajen annabi Adamu wanda zai nuna cewa a'a ai shi yana da laifi wajen Allah saboda an ci ga ya ci can ya san dan kaza shi aljanna kuma ya ci saboda haka shi yanzu in ya ce magana in ya ce wurin ceton nan to yana gura a tada wannan magana saboda haka a dai wuce gaba sai dai a je wajen annabi nuhu annabi nuhu shi ma ya aka zo shi ma ya ce na ai laifi gare shi shi da ya addu'a an ka halakar da mutane gaba ɗaya ko ka hore ne da an ka halakar yawa kaga in mu ne mutum yanzu ya ji hadi ko amma shi gane yake laifi ne ga Allah subhanahu wataala saboda haka shi yana jin nauyi sai ya tambaya Allah ceto bayan yayi addu'a an halakar da kafire kuma saboda haka sai dai a wuce wajen annabi annabi annabi Ibrahima shi ma ya zo ya ce na ai shi ma yana da laifi shi ma a dai wuce wajen annabi Musa annabi Musa saboda shi akalimul lahi shi ka magana da Allah sai gare shi ma ya ce na ai shi ma laifi gare shi shi da yamma wani mutum ya mutu kuma shi ma kahuri ne mara ya mutuwa yawa amma yau da haka shi ma da ne gare gare kuma kahuri ne mutu ya mara ya mutu to shi ne ya ce wuce a dai wajen annabi isa annabi isa shi ma ya ce kai laifi ne shi ma girma gare shi ma hira su saboda shi Allah wasu na ce ne gaba ɗaya kuma kaga ba shi ya ce a ce ne ba ko kaga tunda ba shi ya ce a ce ne Allah ba ka kaida bai da laifi wajen Allah amma dai da yake su manya ne da bayan Allah masu matsayin su ne da girman su ne sai su dauka matsayin laifi ne mu yan gare mu ne kaga mu mu kai hasi mun dora a gaskiya samu da yawa amma su ku ba haka bane ba saboda girman su ne da matsayin su a wajen Allah madaukakin sarki suke kallo haka ne to karshe sannan sai a ce a wuce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan ne zai ce eh dama ana laha ana laha ana laha nan ne zai ce dama kucin shi adda wannan matsayin to sannan ya ce zai yi sujada ga Allah madaukakin sarki ya yabi Allah da yabon da shi kai ne a yanzu nan duniya bai san shi ba sai shan lafiya zai sani ne to shi ne sannan Allah zai ba shi cewa to sal tuda wa shafa'atu shafa Allah zai ce ka roki duk abin da haka so saboda haka kai ce to an baka din to sannan za a yi wannan ceto aka ceto daga nan sai a sallami jama'a da wanda an na kasan da ba cikin mutane wasu za su shiga aljanna ba da hisabi ba Allah ya sarrafa cikin su wasu ne za a hisabi din wasu kuma sai an ce a kai su wasu sannan an cece su dai a dawo da su ba to Allah ya kare mu dai to shine dai abin da zai faru kenan wanda da manzo Allah ya wannan ceto aka ceto shine sai an sallami jama'a kenan duk wanda za a hisabi nan ba ba ba wanda wanda za a shiga aljanna ba hisabi kawai sai a wuce ta tafiya ana ba da misali ne da Hausa wai kowa ka gane wai kamar da ka sani ka zo ran da ba wani yanzu ko kaga akwai danjar za a sanya wanda akwai lokacin da za ka tsaya dole sai ta ba an baka dama a wuce ko kuma in ma ba danjar bace ma bai bada hannu da wurin to kaga dai za a taro motoci da masu a taro wurin gaba ɗaya to amma da an bada hannu ba kaga farar kowa da tashi ta tafiya amma da an ce wurin tashi kai ba sai ɗan kai mutu ba kaga ba da kai za ta shiga ko kuma mota ka ta mutu yawa wato to haka ce da maza Allah ya wannan ce to haka nan za a yi kowa ya wuce sai wanda adalahi shi kuma sai lahi ne ya rike shi yawa ka kama da mota ta mutu kina ko yawa to shi ne komai ne ya kare misali to shi ne za a yi haka ne to Allah ya kiyaye mu to wannan shi ne abin da zai faru kenan bayan wannan sannan sai a wuce to shi ne nan yanzu Allah yake sai gwada mana duk bayan an yi wannan abin nan duk na dun kulka to ne suna da yawa din kun ga ci za ka ga shi karatun yayi yawa to shi yasa da haka bayan duk ayi waɗannan abubuwan gaba daya to shi ne Allah yake cewa inna ashabal jannati yawma lalle ma abuta aljanna a yau kam fi shugulin fakihuna saboda ka fi shugulin suna cikin jin daɗi da ni'imtuwa shi ne ba su kace suna cikin shagali yawa ai lalaci da ba shagali to shine fi shugulin suna cikin jin daɗi da ni'ima dama an kaji an ce shagali a cikin jin daɗi ake ko wato shine shagali da ba wasu yake cewa to shine fi shugulin suna cikin ni'ima da jin daɗi faki huna suna masu ni'imtuwa da ni'imomi da jin daɗi sai Allah ce hum su wa azwajuhum da matansu fi zilalin suna cikin inuwoyi inuwa kenan wanda la tusibuhum shamsun rana ba ta samun su saboda a lahira babu ba rana shi zaka je wacce a cike cewa la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba kwata kwata ba rana saboda ita rana da ma ai wani abu ne wata nau'i ne na azaba saboda akwai zahi cikin ta ita kuwa aljanna gaba ɗaya dun ni'ima ce da rahama kawai a ciki wai malamai suna cewa sai dai ga wani yanayi nan wanda shi kadai ya kadan so mai kama da yanayin aljanna ba fa daidai ki na aljanna ba an gane saboda duk wani abu da zaka na aljanna ko na ni'ima ne jin daɗi shi wannan abun kawai dan samfur ne misali kawai yanzu misali mutum yana gane ya ci apple ya ji daɗi ya sha mangoro ya ji daɗi ya sha ayaba ko abu duk yana jin daɗi to wannan dan samfur wannan duk jabu ne gaba ɗaya ba masu kuɗin bane original din suna aljanna masu kyau din masu daɗi to shine a a idan aka zo su misali duk waɗannan gaban da haka an kawo su dan anan cikin duniya dukkan su masu a simple ne to shi ma ma'ana dan yanayin ne aka cewa so yayi kama kamar yanzu lokacin da aka yi sallar asuba haka bayan an gama sallah kasa a kusa da haske zai gani ko ina a wannan lokacin amma da rana ba ta tuba to an ka ce wannan yanayin ya dan so yayi kama da yanayin aljanna shi na aljanna haka ne yake jinjin din gaba ɗaya ba a ganin rana duka shi yasa kaje ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba a ganin zahira na kwata kwata ba a ganin rana ba ta to shine hum wa azwajum da su da matan su fi zilalin suna cikin inuwa alal araiki bisa ga daji na aljanna din watan gadadajin kuma irin gadajin nan sun so su yi kama da irin gadajin nan da aka canza masu rumfa din nan can wanda su malam kuko yin hausu yawa irin masu rumfa din nan wanda aka yi canza wanda za a bayyana su misali to kusan ya so ya kama da haka na shi wani gadadajin da ake magana na aljanna din alal ara'iki suna bisa ga waɗannan gadadaji na jin daɗi da shimfiɗu masu kyau muttaki'una suna gigincire ma'ana suna kwanta saboda ba a kwana can kakka dauka a yanka kwanta dauka yi kwana ba kwana aka yi can din ba saboda can ba gajiya da ba gajiya ka sa a yi bacci ko can shi yasa kana ganin dole da ka sha wahala kwarai da gaske ka haifa bacci da yawan nan yawa saboda yanayin gajiya shi ka kawo kana to ita ko aljanna gaba ɗaya ba gajiya cikin ta duk wani abu wanda yake ne mai kawai jin daɗi ne abinda shi an zo aljanna shi wannan lokacin ne ran nan ne ya zama kowa wajen da ka so haka nan za a mai gari ta an gane nan duniya kan ba a samu wani amma dai aljanna kan aka zo kowa wa dalilin da ya kaso haka za a yi mashi duk abin da ka cigara shi ne kullum za a yi shi yasa ka ji hadisi yake faɗa cewa fiha ma la aynur ra'at wala udhnun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qardu yace a cikin aljanna fiha ma la aynur ra'at in ka zo aljanna duk yawon ka cikin duniya da duk wata wutar wutar da ka shiga wanda ka ga abuwa na jin daɗi masu ƙawatarwa da burgewa da na wayewa to in ka zo aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ga abin da baka taba gani ba rayuwarka tun da kake shine fiha ma la aynur ra'at wala udhnun sami'at kuma in ka ji aljanna duk wani abu wanda ka san kunnen ka ya taba ji na jin daɗi to in ka ci aljanna sai ka ji abun da baka taba ji ne ba saboda daɗin shi ba yace kai wala ka hadar ala qalbi shirin ka sai ma ka hadu da abun da tun da kake rayuwar ka ba ta taba darsa maka cewa wanga ba akwai shi ba saboda ma'ana kyan shi da kuma jin daɗin shi wanda shine nake cewa da an kawo na akai ƙarshe an kule ko tunda ita zuciya ita kama tunani har abun da bai yiwa sai ta tunana maka ne to sai an ga cewa an kule ta ita makanta abinda ma ba tuna na maɗa ba sai ka isko shi a na jin daɗi to Allah ya tabbatar da mu a ciki Allah ya sa da mu da rahama ta da farin manzon Allah sallama to saboda haka dai shi yasa ni'imomi aljanna suna nan biyu jiddiya banda ga kuma ƴan matan da kake da su ga kuma masu hidima ciki wanda su kan su yaran ko kamar da Allah ke magana cewa wai dufu alaihim wildanun mukhalladuna ɗan yara na dawa masu yaran kawai wai saboda an san kai mai gida kana shawa ka ga yara matasa suna yawo cikin gidanka kawai don tsaye ka ji daɗi Allah ya halice su cikin kurun ba su ƙara girma suna nan wanda suke ta gane kuma sai Allah ce ya ga su hasu ta lulu kyawun su wadda ka san lulu kyawun su kamar lulu kyawun su yaran masu maka hidima din ai malamai sun gace ta waye wai yaran naka ana balle kai mai gidan kinan yawa wai ɗan yaran su kansu kamar lulu wajen kyau balle mai gidan kinan da to shi ne saboda haka shi yasa ka ji za ka koshi bidin su za ka ji Allah yake magana cewa shi bidin su ga su baɗa iluha min istabarqin wajen jannatai ne dani yace ko da birkice shi hidan ma da istabraka an kai birkicin ma na shahidar balle da yanki nan inda kake taka subhanallah Allah ya tabbatar da mu ciki to shine Allah ya Allah ki mutakiuna lahum fiya fakihatun suna da kayayyakin marmari a cikin ta walahum ma yad'una suna da duk abin da suka buri duk abin da mutum ya kaso ciki aljanna komi na ne akwai shi aljanna din jin dadi din to Allah ya tabbatar da mu sai Allah ce salamun abinci ya tabbata gare su aljanna aljanna din nan kaulan wannan zance ne min rabbin rahim daga wajen Allah mai rahama mai jinƙai zai masu cewa watan a zai rika faɗa zai aiko da wannan gaisuwa ga salamun qala min rabbir rahim ko malaiku su ma za su shiga gare su salamun alaikum dukkan fadu da fadu ga sunan irin su a cewa da Allah ya tabbata cewa duka dai salam salam aminci kur ma'ana zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma natsuwa da jin daɗi shine kawai a cikin aljanna muna fatan wahala ya kama zaman lafiya da kwanciyar hankali to shine salamun qawla bil shine la yasma'una fiha lagawan wala ta'fima illa qilan salama salama kawai to shine Allah yake magana salamun qawla bil rahim sannan sai Allah ya ce
وامتازوا اليوم أيها المجرمون علم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم
to wannan bayan an yi haka a tashi an kiyama ko can bayan an tashi ga su mu danga sauran waɗanda ba mu ne ba to shine lokacin ana cuɗanyi ne haɗe da su musulmin da kafiran gaba da duk ana wuri guda to shine kawai bayan dada za su mu'mina ga su za a sa cikin ni'ima da komi to shine Allah ya ce sai a ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku kafire ku gurfa mata da ma'ana ku ware ku koma gefe ku kuma wai ma'ana shine za a ce musu su koma da su bangare daban su mu'mina a basu kadai shine wamtazul yawma ku ware yau ayyuhal mujrimuna ya ku dinnan kafirai shine mujrimai dinnan in fardu ku kadaita ainihin mumini daga barin muminai in dakhtilalihim bihim a lokacin sun ka cuɗanya da suwa to za a ce su gudu suwa mutane wuri su ayo su kuma na su gefe daban sai Allah ya ce musu alam ahad ilaikum shi ashe ban yi alƙaban ban yi alƙawari gare ku ba ma'ana ban umarce ku ba shine alam ahad ilaikum ashe ban umarce ku ba kuma ni ni alƙawari da ku ba ya bani adama ya ku ya annabi adamu ban yi alƙawari ku cewa Allah ta abudu shaytan ga ku bi shaytan ba ashe ban ga muku ba innahu haqiqa shi shaytan nan lakum aduwwan shi makiyi ne gare ku mubinun mabayyani ashe ban gaya muku haka ba ana gaya muku tun can duniya kan ku bi shi amma kun ka bi shi ma'ana da kafirin Allah yake wannan magana din wanda shi shi din dama abinda guri ne kowa ya tsaya ya sani to sai da yarsun kun yadda yayi yayi abin da yayi ga Allah madaukin sarki karshe Allah ya ce to ya fita daga rahmatin shi na an kore shi kaga sai ya ce ma Allah to shi ko ya alƙawalin duk zuri'a annabi Adam gaba da sai halaka da su duka wagga aljannar da aka yata da shi aka kore shi da cikinta to su ma ba su shigarta to shi ne yau na alkawari sai ce amma sai dai illa ibadaka min humul mukhallasina sai dai bayan ka wanda ka tsalkake kai ubangiji to wannan kan bai dawa da su ya sani to shi ne shi abin da adama ya kaso sun yake shi ko kowa sai ya shiga wuta gaba da shi shidan shi ku ga manzo Allah sun yake shi ko kowa shiga aljanna Allah ya kuma sallallahu alaihi wasallam tunda yana fada ko cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa cikin al'umma ta sai ya shiga aljanna sai dai mutum ya shiga kurum har sahabi suka ce ya rasu lawa zai iya shiga aljanna sai ce wanda ya bi ni to shi ka so ya shiga wanda ya kibi na kuma shine mai so ya shiga din Allah ya yi mu a to shine Allah zai ce masu ashe ban yi alƙawari ko to da shi dan dama wanda ya so ya kai kowa wuta to shine ce ban faɗa maka to kuma kaga kanin a to kuma sai Allah ya kawo mu da faɗa mana cewa to gashi da dinnan fa ko maki ne fattakhizuhu aduwa fa ku rike shi matsayin maki Allah ne ya haramta a yi gaba har kiyayya amma yanzu sai ya ce ga wata gaba da ya umarce ka karki ta kai tai ai ka san da dole ka san girman gaban nan ba karama bace ba tunda shi haramta a yi gaba amma ne ya ce ayi wannan shi ne ce kowa ya rike shi matsayin maki abokin gaba tai amma kuma sai mutum zai bi shi shi yasa kaga duk abin da ka kai zuwa wuta din zaka isko sai an sha wahala aka zuwa fa don ita wutar warkar san kamar shingi ne an kai mata da kaya da mi da mi gaba ɗaya tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha amma mutum ya tsallakawa ne ya tsallakawa sai ya kai kai da kai Allah kiyaye to wannan sai ka isko duk abin da yake ka aljanna cikin sauki an kai shi bai da wahala amma dai iyaka saboda shi dan ne yake ta kokarin sai ya ga watan ya samu to kasala sai ka isko duk wani aiki alheri shi dan ta samu kasala misali yanzu sallah sai kai ka cika nasu jin wahala ka tashi ka kai sallah sai ta samu kasala ka ce ai kai bari sai an jima ka ƙara kusa da sauransu ya gani shi sa wani yake cewa wai in kana so kai maganin shi dan in ka san yana sa kana aikata wani aikin sabu wanda ba daidai ba to kai kuma kai wani alƙawari sai kai alƙawarin cewa kai ko durar da kai wani aikin na saban kai ko kai alƙawarin sai kai sallah na talalaka a kaza misali kamar yanzu makaddara sai a ce ila mutum yana tafiya misali wani sai a ce misali ya tawar wurin wurin caca haka misali to sai ya alƙawarin shi ko durar da ya ce cacan da shi kuma to ya alƙawarin shi ko in ya dawo gida sai ya yi sallah raka'a ashirin misali tana fila ya kaddara haka nan shi kuma to in yayi wannan to shi ko shi dan tunda da ya gano akwai matsala saboda kai wannan sallar da kake yi ya san akwai matsala kuma kana roƙo zama aiki to in ba rusa don sai ya saka ba zuwa caca din da ka ba sallar wannan da kake ka gane tunda kai alƙawarin cewa dusar da kai kai wannan aikin da safar kai alƙawarin kai kuma sai ka aikata wannan aikin nan shi kuma kokarin da za a yi to a za a yi to ya sa kama kai wancan sabon kamar zuwa inda ka ba wannan sallar talatin da kai ko ana bada ya kayar wani wani ta cizo a masallaci to an yi ruwan sama haka akwai talalabiya sosai da duhu sai ya faɗi ya yi talalabiya zai faɗuwa shi wannan da cizo sai wani mutum yamma zama sai ya riƙe shi hakan bai ida faɗuwa ɗin ba shi kenan sai ya ci ka aiko wannan bayan yaro ka kyauta wani yaro ne kai mana yana jin da saboda ya gashi ya sai zai faɗi amma ya riƙe shi sai ce mai shi ne shi ɗan kwanar da gaske ya ce ai shi kan baya ɓata lokaci na mai godiya shi ba mai mai godiya mai ba saboda ya sani duk wanda ya taho zai ce masallaci har ya yi shalala ya faɗa Allah gafarta mai zai to shi kuran da kai gafarta mai shi sa ta Allah ya kiyaye saboda haka to kaga ba ce tunan da ya hauke to irin wannan to saboda haka sai ka ga duk sanda zaka wani aikin alkhairi to shi dan kokarin da za a yi wai yaya za a yi ya ga ya haraka yanzu misali yanzu karatu ya kai misali irin tafsirin alƙur'ani misali irin kana maza ko amma shi ɗin zai tafi ganin azumi ya sa maka ɗan wasu wasu da kasala ka je da an sha ruwa ne kawai bari dan kwanta in huta kawai shikenan duk wannan shi ne saboda ya san in ka zo din zaka samu wani abu wanda bai da iyaka to a za a yi shi dai wanda saboda ganin yake wanda zarar Ramadan ya tafi duk aikin da ya aikata na shekara guda gaba ɗaya ruguza mai shi za a yi tunda ya sa ka ta aikata sabon Allah kayi wancan kayi wancan shekara ta taho cikin wata guda ka zo ka taɓa kai ne zuwa tafsiri kai ne sallar nafila kai ne sarka kai ne kaza duk sai Allah ci biya himar ta daban gaba ɗaya to shi gane kan zuru guza mai aiki za a yi na shekara guda gaba ɗaya cikin wata guda to shi yasa sai duk wanda zai yasa maka salar da ya ka zo ɗin ka gane haka zai taimaka shi yasa kaga ka cewa ran sallah ma ba a yi da a yi azumi ran nan ba shi shi ɗaran nan cikin bakin cikin giran nan shi ko shi ran azumi ne kan shi gaba ɗaya saboda bakin ciki saboda ya gadi ya sa shekara ɗaya kuna ta yana ta aika na safon zunubi ya sa an yi sako da yawa amma dare guda ran sallah duk an gafarta ma kowa to shi baki ciki ne to kaga shi yasa ne wadannan ne to duka dai shi ne Allah ke cewa ai mun mun ga muku cewa ku rike shi matsayin baki shi wannan shi dan Allah ta abudu shaytana ka kobota mashi dan innahu lakum adu mubinun shi watan maki ne gare ku ko mai bayyanan adawa wa an ibuduni ku bota mana hadha siratul mustaqim wannan shine hanya wacce kuma dai sai mu dai mun dawo gobe insha Allah sai a dawo da wannan ayar a siyasa ki bayanai ta muna fatan Allah mana jagora da muka daidai Allah ya karɓa mana kurakuran mu Allah ya fi muna Allah ta huta da mu daidai masu hukun gyarawa alfarwa mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin jama'a da su halarci wannan guri Allah ya sabo katon kowa Allah ya da kowa wannan na kai da sauran dukkan waɗanda suke kawo sarkoki suna neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya sabo katon kowa Allah ya bashi muna fatan Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata Allah ya ba mu dukkan alkhairar da a cikin wannan wata Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa alfaran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan dukkanin alkhairar da duniya da lahira Allah ya bamu dukkanin abin da yake da sharri mai cutarwa muna fatan Allah ya kare mu daga shi albarkacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين